الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما يحق غودياتا تبتا ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a dan ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram muna cikin kitabus sala babu sujudus sahwi وسجود التلاوة والشكر لا متاشي نوى حديث نتريبي دسبعين دبقوي وأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دق زيد بن ثابت يرى الله تقار تبتا أقريش يتي قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة na karanta ma manzan Allah suratul najmi yana sauraro falam yasjud fiha amma bai yi sujida a cikin tabbatin sujudut tilawa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi dalili ne akan cewa idan mai karatu bai yi sujuda ba to mai saurare ma ba zai yi ba yana idan mai karatu bai yi sujuda ba a lokacin da yake karatu ya biyo inda ya kamata ya yi sujuda sai bai yi sujuda ba kenan shi ma mai sauraron bai kamata ya sujada ba kurka sa alama muna a suna ke ciya na biyu a cikin hadisin akwai dalili akan cewa sujada ta karatu mustahabbi ce ba wajibi ba ce inda wajibi ne da manza Allah ya yi inkari wa zai saboda rashin sujidar da bai yi ba ko sannan kuma wannan hadisin yana iya ɗaukan ma'anan cewa zaidu bai yi sujida ba saboda wani uzuri amma kamar yadda ya gabata cewa a mazhabobin mazhabobi guda uku kamar mazhab imam malik da shafi'i da hanifa da ahmad cewa ita sujudar tilawa sunna ce abu hanifa ma yana ganin cewa wajibi ce ba farilla ba saboda abinda an wajibi a wurinsu yana ƙasa da farilla shi ne abinda ya tabbata da dalili wanda yake zanni amma shi kuma farilla a wajensu abinda ya tabbata da dalili wanda yake ƙatsa'i wannan hadisin bai zamantawa dalili ga shafi'iyya a cikin faɗarsu cewa tunda manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina bai yi sujida ba a cikin wani abu na surori waɗanda suke tsaka-tsaki. Saboda hadisin Abu Huraira ya zo cewa manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi sujida a cikin suratul inshiƙa su kuma suna daga cikin mufassal da suratul alaq. yana wannan hadisin na mayar da waccan magana saboda abu huraira wanda da musulunta ba aka ce ya dai bayan hijira da shekara shida lokacin da ya musulunta bayan yakin khaibar ya ce mun yi sujida tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin suratul inshiqaq da suratul ala da haka kenan barin sujida a cikin wannan baya zama dalili aka ce yana yi wa ya bar yin sujidan ne saboda bayanin hukunci wanda yake nuna cewa kenan ba wajibi bane ba da wajibi ne da bai bari yi sujida ina wata an fahimta wa an Khalid bin Ma'dana radiyallahu anhu qala yace da Khalid dan Ma'dana da dalat sabata a gare shi yace fuddilat fuddilat suratul hajj bi sajdatay an ɗaukaka darajar suratul hajji da sujida guda biyu da a cikinta rawahu abu dawud da abu dawud ya rawaito sa fi al-marasih wa rawahu ahmad wa tirmidhi ahmad da tirmidhi sun rawaito shi mausulan an ce marasil shine hadisin da za a ya zamanto a cikin sanadin shi maimako a ambaci sahabi sai a ambaci tabi'i alhali kuma shi tabi almajirin sahabi ne malama kamata ya a ce an ji daga sahabi ba daga abin nan ba kenan dalili na cewa kenan an saryar da wani daga cikin sahabbai to akwai littattafan da aka yi aka yi su waɗanda suke bayanin wannan warwahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa tirmizi da tirmizi mausulan hadisi ne wanda yake mai haɗaɗɗen sanadi ba wanda aka saryar daga cikin waɗanda suke sanadin hadisi min hadisi uqbata bin amir daga hadisin uqba dan amir wazada sai ya ƙara cewa faman lam yasjuduhuma fala yaqra'aha dan haka wanda ba zai yi wannan sujudan ba biyu da a cikin suratul hajj ba to kan ma ya karanta ta wa sanaduhu da'if sanadin hadisin yana da rauni hadisi hadisi ne mursal amma hadisi ne wanda yana da shawahid ma'ana yana da waɗanda suke ƙarfafa shi shashensu da shashi shi yasa kamar yadda ibn kasir yake cewa amma hadisin uquba ibn kasir yace abu dauda da tirmidhi sun rawaito shi daga hadisin abdullah ibn luhai'a tirmidhi yace walaysa biqawiyyin ba mutum ne mai ƙarfi ba wajen hadisi ya zo a cikin at-talkhis cewa hakim ya ƙarfafa shi cewa ruwaya cewacce ta inganta a ciki daga maganar umar da ɗansa da kuma ibn mas'ud da abin abbas da abin darda da abin musa da ammar duka waɗanda sahabban sun rawaita wannan hadisi wannan hadisi yana nuni akan bambancin suratul hajji akan wasunta daga cikin surorin alkur'ani saboda suratul hajji a cikinta akwai sujida guda biyu sai dai suka ce wannan baya nuni akan fifikonta akan watansa daga cikin surori kai tsaye a ce dittahi su ko ma'ana ana fifita wani abu akan wani abu saboda abin da ya kayyade shi ita an fifita ta ne saboda kasancewar ta akwai sujida biyu a cikinta amma ba shi ne dalilin cewa duk tahi surorin alkur'ani ba yana nuni akan cewa sujudar hajji ta suratul hajji ta ƙarshe tana daga cikin sujudodi na alkur'ani waɗanda ake lura da su a cikin wannan akwai raddi akan abu hanifa da mabiyansa cewa wannan sujida ta biyu ta cikin suratul hajji ba ta daga cikin sujudodi na alkur'ani waɗanda ake lura da su wannan hadisi na nuna akan wajibcin sujida a cikin wannan sura waɗannan sujudodin guda biyu saboda da aka ce in mutum ba zai sujidansu ba kada ya karanta ta kenan wannan hani ne game da karanta ta face ga wanda ma'ana ya niyya yake da niyyar ya yi sujudan nan guda biyu na wannan dalili ne akan wajibcinsa saboda hani baya kasancewa sai dai a cikin barin abin da yake wajib wa an umar radiyallahu anhu qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna namurru bis sujud mu muna biyowa wajen karatu wajen sujida faman sajada faqad asaba wanda ya sujuda ya dace ma sunna wa man lam yasjud fala ithma alayhi wanda bai sujuda ba kuma ba zunubi a kansa wannan shi ke nuna kenan ba wajibi bane rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito shi wa fihi a cikin hadisi inna allaha ta'ala lam yufrid bis-sujuda cewa Allah ta'ala bai farlanta wannan sujudar ba da ake yi Allah bai farlanta ba illa anna sha sai dai in mun so mu wa huwa fi al-muwatta wannan yana na a cikin muwatta wannan hadisi ko wannan asar daga amirul mu'minina Umar bin Khattab ya faɗi wannan ne a cikin hudubar Juma'a ga masahabbai gaba ɗaya kuma babu wanda ya masa inkari daga cikinsu kenan wannan shine yake nuni akan rishin ma'ana babu cin karo tsakaninsu kenan wannan maganar sahabin hujja ce musamman ma wannan khalifa khalifatul rashid wanda yake shi ne ma mafi cancanta game da bin sunna sannan ga dukkan sahabbai halarci a wajen ya faɗi wannan magana kenan wannan ya zamanto kamar ijma'i ke kamar yadda ya zo a cikin wasu lafuzza na wannan asar ɗin ya ce ya ayyuhan nasu inna lam nu'umar bis sujud mu ba umarce mu da yin sujida ba wannan hadisin yana da hukuncin rafu ma'ana ana jingina wannan zuwa ga sahabbai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce inna namurru bisujudi muna biyowa mu huce wajen sujuda kenan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto wannan asar din aka ce malam mai littahi ba abin da ya sa ya zo da wannan hadisi a nan sai dai don ya kawo hujja da shi akan cewa ita wannan sujidar da ake ta tilawa ba wajibi ba ce ba mustahabbi ce idan ya zamanto wannan asar ɗin yana kore wajibcin sujidar tilawa kenan yana nuni akan mustahabbinsa sai nan ba wajibi bane shi yasa taqiwuddin ibnu taymiya shaykhul islam yake cewa alqur'ani bai zo babu wani dalili da yazo a cikin alqur'ani wanda yake nuna wajibcin sujudi tilawa ko sunna ko ijma'i ko qiyasi duka babu wannan wani bin umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata a gare su da ma'aifin nasa dukan su sahabbai ne qala yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u alaina alquran annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da mu alqur'ani yana karanta mana alqur'ani fa idza marra bis sajdati kabbara in ya biyo wurin da adda sujuda sai ya kabbara wa sajada ya sujuda wa sajadina ma'ahu mu sujuda tare da shi rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi bi sanadin fihi linun da sanadin da a cikin shi akwai laushi ma'ana dan rauni haka hadisi ne wanda cikin shi akwai rauni sai dai asalin hadisin yana cikin sahih al-bukhari da muslim ya zo a cikin at-talkhis aka ce abu dawud ya rawaito shi a cikin sa akwai wani wanda ake ce ma abdullahi al-umari ko al-mukabbiru aka ce shi yana da rauni hakim ya rawaito shi ya fitar da wannan hadisin ta ruwaye ubaidullahi al'umari al-musaggab wancan al-mukabbar wa huwa thiqatun thiqa ne shi wa qala yace hadisi yana ala shartu shaykhain mala yace nace asalin hadisi yana nan cikin sahih bukhari da muslim hadisin ibnu umar da lafazi da wani lafazi ba wanga ba yar wannan hadisin nuni ne yana nuni akan shar'ancin sujudar tilawa yana nuni akan cewa mai sauraron karatu zai yi sujida idan mai karatu ya sujida yana nuna akan cewa mai karatu limami ne ga masu saurare a cikin sujida yanin sai ya yi su yi hadisi yana nuni akan cewa in mutum da wannan sujida sai ya ce Allahu akbar sannan ya sujida zahirar hadisin na nuna cewa kabbara ɗaya ta isa ko in mutum ya wannan kabbara lokacin da zai sujida wajen tasowa daga sujida ba sai ya kabbara ba ko amma shekul islam yana cewa ba a shar'anta a cikin sujudar tilawa ba haramci ko halacci wannan sunna ne abin da yake sananne daga annabi sallallahu alaihi sallama kuma salaf gaba ɗaya suna akai kuma akan haka kenan ba sallah bane da haka ba a sharɗanta mishi sharuɗin sallah da haka ya halitta ana iya a yi shi ko da babu tsarki ko da mutum bai da alwala ko da inda mutum zai sujida ba alƙibla ba ne ba kamar yadda mutum yake yin sauran azkar ko ai ba sai mutum ya dibi alƙibla ba ko sai yana da alwala to haka ita ma wannan sujida sahu wani abi bakarata radiyallahu anhu daga abi ababakarata Allah ya ƙara masa yadda ya ce annan nabi sallallahu alaihi sallama kana idza ja'ahu amrun annabi in wani al'amari ya zo masa ya surruhu wanda yake faranta masa rai kharra sajidan lillahi sai ya fadi ya sujida ga Allah yana wannan ita ake ce masa sujudu shukr sujida ta godiya in Allah ya yi miki wani abu na farin ciki ki fadi ki sujida don godiya ga Allah shi ma wannan sunna ne rawahul khamsatu illa an-nasa'iyya marwaita biyar suka rawaito sai dai nisa'i ko darajar wannan hadisin Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Baihaqi duka su rawaito shi sai dai Tirmidhi yace hadisin garib a cikin isnadin shi akwai Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakar Tsaqafi aka ce shi yana da rauni a wajen Al-Uqaili da waninsa Ibn Ma'in yake cewa salihi ne ibn adi yake cewa ina fatan cewa babu laifi tare da shi yana daga cikin masu rauni waɗanda ana rubuta hadisansu al'uƙaili ya ma'ana ya ambace shi a cikin addu'afa masu rauni a wajen hadisi hadisin yana da hadisai masu mara masa baya daga hadisin abdurrahman bin auf a wajen imamu ahmad da kuma hadisin sa'ad bin abi waqqas wanda abu dauda ya fitar da kuma a cikin babu akwai hadisin jabir da ibn umar da anas cewa abubakar ya yi sujida lokacin da aka kashe musailama musailama talkadda wanda ya yi da'awa annabta ka'ab bin malik shi ma ya yi sujida shukur lokacin da ma'ana aka yi masa bishara cewa allah ya karɓi tubansu wannan hadisi yana nuni akan sujida wacce ake ce ma sajadatu shukr sujida godiya mustahabbi ce sunna ce ko musamman ma idan mutum ya sabo saban wata ni'ima ko kuma idan aka ture mu mutum wata azaba wata musiba ko wani tsanani ko hukuncinta hukuncin sujidar tilawa ce yadda sujidar tilawa hukuncin ta yake haka ita ma wannan sujidar suku sai dai ita sujidar shukur tana sabawa game da sujidar tilawa saboda ita sujidar tilawa ya halitta a yi ta a cikin sallah a lokacin da mai sallah ya biyo a cikin karatun shi wajen sujida. amma ita sujudu shukur tana ɓata sallah idan mutum ya yi ta a cikin sallah a wajen hanabila ko wani abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu ƙala ya ce sajadan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi sujuda fa a ƙala sujuda sai ya yi tsawaita sujudan nan sun marafa a ra'asahu sai ya ɗago kansa wa ƙala ya ce inna jibirila a tani ya ce ai bala'ika jibrilu ya zo mini fa bashara ni sai ya yi mini bishara fasajattu lillahi shukuran da haka sai na yi godiya sai na yi sujida ga Allah domin godiya rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa sahahahu al-hakim hakim ya inganta wannan hadisi hadisi aka ce kamar yadda imam hakim yake cewa ala sharti shekhai zahabi ma ya masa muwafaqa akan wannan ya zo a cikin at-talkhis cewa ahmad da bazzar da uqail da hakim sun rawaito su dukkansu ta hanyar Muhammad bin Jubair bin Mut'im daga Abdurrahman bin Auf amma shi bai shi daga gare shi ba Imam Ahmad ya rawaito shi ta hanyar Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Auf sai dai ba wanda ya wasaka Abdul Wahid sai dai Ibn Hibban wannan hadisin a cikin shi akwai nuna ana son yin sujidar godiya a lokacin da mutum ya samu sabuwar ni'ima ko inda tajaddudun ni'ima sannan ana son tsawaita sujuda domin godiya ga Allah da kuma firici da ni'imomin Allah da yabo ga Allah da roƙon shi ƙari yana lokacin da mutum ya sujada duk yayi wannan aka ce bisharar da mala'ika jibril ya zo ma annabi da ita shine ya bashi labari cewa man salla alaihi salatan wahidatan duk wanda ya mashi salati daya fa inna Allah ta'ala yusalli alaihi biha 10 marrat wa Allah zai masa salati goma ko amma manzo Allah bishara da wannan falala saboda al'amurra guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya daga darajarsa ya ambata ya daga ambatonsa ya yawaita ladansa kasancewar musulmi suna yi mashi salati suna yi masa addu'a na biyu kuma wannan ladan mai girma ga al'ummarsa a lokacin da suka yi salati ga annabinsu Allah ta'ala na daga cikin falalarsa da karamcinsa zai masu salati goma yana wannan na nuna mana falala da ɗaukaka mai girma ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wa'anil bara ibn azibin daga bara idan azib radiyallahu anhu, annan nabi sallallahu Alaihi wasallama ba asa aliyan ilal yaman, annabi ya aika Ali zuwa yaman, ba zakarar hadisa ya ambaci hadisin, ƙala ya ce, fa kataba aliyun fi islamihin. sai Aliyu ya rubuta letar cewa ai mutanen Yaman sun musulunta. Falamma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitaba da manzo Allah ya karanta wannan letar din karra sajiran sai ya fadi ya sujuda shukran lillah ko ya fadi ya sujuda dan godiya ga Allah. Rawahu al-Baihaqi ya rawaito shi wa asluhu fil Bukhari asalin hadisi yana cikin Bukhari. Wannan hadisin na nuna cewa yana daga cikin mafi girman ni'imomin Allah akan bayinsa musulmi shine buwayar musulunci da ɗaukaka kalmar Allah ɗaukaka kalmar Allah da taimakon addinin Allah cewa rayuwar musulmi haƙiƙa ce sannan cin nasararsu da rabonsu na har abada ne saboda kodayaushe suna cikin buwaya ta addininsu da taimakon da Allah yake ma addininsu wannan shine karshen wannan babin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum